insha Allah za mu ci gaba daga aya ɗari biyu da ashirin da ɗaya suratul baqara wala tanki wal mushrikat ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا kada ku auri mata mushrikai har sai su yi imani wato ku mazaje ke kar ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani mushrikai su ne masu bautan wani allah ana ci mishi haka nan saboda kowa ubangijinsa allah ne ya yarda ko bai yarda ba ya bauta masa ko bai taɓa ko bauta masa ba wane ne ubangijin kowa da komi allah sai koya da ko bai idan ya bauta wani ya zama ya gwama ubangijinsa da wani ke shira ake so to mata mu shirkai ku muminai kar ku aure su a sai sun imani wala a mutum mu'minatu khairun min mushrikatin walau ajiban wayanga mu'mina ta fi mushirka ko da ta ba ku mamaki ta ba ku sha'awa kenan ko ko mamakantar da kuma ta misali ko tana da kyau ko ita yar dangi ce ko tana da dukiya ko tana da wani matsayi shi ne ma'anan ko ta burge ku kuna ko da kuna ganin girman ta kenan in dai ba mumina bace ko da in dai ba mumina bace komin matsayinta to baiwa mumina ta bi ta wannan za a yi mu lokacin saukan wannan ayan yanayin rayuwa a wannan lokacin mutane akwai 'ya'ya akwai bayi bayi akan siye su ne a kasuwa don a kawo su gida su yi gida aka ce mutum bawa ne na an mallake shi an saye shi ne a kasuwa ana sarrafa shi a aiki to su ma bayi mutane ne sai dai a nizamin su ba su ganin su da daraja kamar yaya idan aka ce wannan ita baiwa ce to gara ita baiwa wadda take yi da iya yar wani ko da ko yar babban mutunci ko da ainihin matsayinta ya yana da girma a rayuwa a wani lokacin a mujtama a wani lokacin misali kamar ita yar babban mutunci ko ta fito gidan masu dukiya ko masu matsayi babba to baiwa wanda ake ake sayanta a kasuwa auren ta ya ne saboda ainihin ma'aunin imani ya ga ma'aunin jini da ma'aunin matsayi da ma'aunin dukiya imani ya fi wa'ina ya fi a ce ita yar waye ko kuma me take da shi ko kuma me matsayinta in aka ce mumina ce zawa ka baiwa mumina ta to wannan an fara magana da maza ne aka ce ko ma za mu mene karfa aure mata mushirkai koda koda koda sun koda koda koda sun zama mu ci za mu ci sun burge ku kenan ko ko suna don babban wasu wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aurar wa mushrikai wannan kuma ana nufin aurar masu ma'ana ba su iya mace kar ku aurar mu mushrikai har sai sun yi imani wato mazaje mushrikai kuma ko kuma kar ku aura masu ma'ana kada ku ba su ƴaƴan ku mata aure ko abin wanda suke ƙarshen mu da ta kawo wal abdu mu'minun khairun min mushrik min mushrikin walau ajrakum bawa mu'mini yafi mushriki ko da ya ma makantar da kuwa ko da yana da babban matsayi shine bai ma'anan ya ba ku mamaki wato matsayin shi babban a ce ga wani mushiriki wani mutum babban mutum dan wane jikan wane kuma mai abin hannunsa kuma mai mukami amma mushiriki kaga yana da babban matsayi a rayuwar duniya yadda aka dauka shi babban mutum amma kuma mushiriki saboda kar a bashi aure gara ma abin a ce bawa da yake da wayan da suke ɗiya ta yadda ta aure bawa akan sami ɗaya aure baiwa ko shi zai ga kamar za a ga abin da ya kamar ya sulmuyo da kansa amma tana iwa bawa ya aure baiwa abin nan ɗaya aure baiwa da kake tana iwa ɗaya aure baiwa amma iya ta aure bawa da wannan da wayan gaske don ainihin za ka za ka ga ta ɗauki ta ɗauki kaskanci to amma sai aka ce to gara ma a ce ainihin bawa ya zo a ce ya ce yana da ɗan ɗiyar ka aure ka bashi in shi mumini ne gara shi da da a ce ɗa ko ɗan ko ɗan wane ne ko min haifi wanda ya amma kun mushi me yasa haka ula'ika yad'una ila nar su wa'annan suna kira ne zuwa ga wuta su wane su mushrikai su mushrikai maza da mata suna kira zuwa ga wuta ne wato ainihin kafirci yana kai mutum ina ne yana kai shi ga wuta kaga su suna suna idan ainihin mutum ya je ya auri mushirka za ta ja shi za ta ja ra'ayinsa ƙarshen da shi ma ya koma irin ta sai ya koma su ya koma ya shiga wuta in kuma aka miƙa wa mushirki iya mace ya aura to ƙarshen ta ya ja ta ya zuwa a irin addininsa na bautan wani allah ya zama ƙarshen su wuta wallahu ya ko ilal jannati wal magfirati bi idni shi ko allah ta'ala yana kira ya zuwa ga aljanna ne da gafara da izininsa shi Allah ta'ala yana nuna muku abinda zai kai ku ga aljanna ya san rayuwar ku a nan duniya ya san makomon ku a lahira ya san abinda in kuka yi a nan za ku tsira gobe kiyama ya san abinda in kuka yi a nan za ku halaka gobe kiyama saboda haka ne ake gaigaya muku in ba ku manta ba karatunmu na jiya ainihin da ma na shekarun jirgin ana ɗaukan mutane daga hasla zuwa wata asala hankali a hankali kaga a baya an maganan batun marayu an yi an batun a daina shan giya a daina caca can ma kuma ga magana dai daban-daban a ce a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza to farkon musulunci addini ya zo ana kira mutane ya zuwa ga addini shari'a ba ta zo a lokacin ba sai a hankali haka saboda haka waɗansu da suka yi imani wasu yana samun mazaje sun yi imani matansu ba su sai mutum ya musulunta matansa ba ta musulunta sai kuma a samu mace ta musulunta mijinta bai musulunta har ma da suka wo hijira a maka suna zaune haka mutum ya mumini matarsa mushrik ko mace mumina mijinta mushrik har aka yi hijira aka yi hijira wasu mazaje suka yi hijira suka bar matansu wanda muka zo suratul mumtahana can a magana in za akwai sharhi mai ɗan tsawo a kai amma yana can ƙarshen alƙur'ani wanda ya kawo hadda kisosin suwana da wala da matansu mushrikai ba su hijira ba wasu mashirakai yan uwansu suka aure su da kuma waɗansu muminai suka wa hijira bayan an yarjeje na huda bai cewa duk wanda wanda biye imani wa in ya zo madina dole a koma ci to sai ga mata sun zo to sai aya ta saka wannan yana na cikin surutun mumtana da sauran to sai aka nuna cewa to su ba za a koma ci sun baro mazajensu mashirakai sun zo nan a madina wannan wannan ga alama wannan ayan ta riga wancan so saboda haka wannan ta nuna cewa babu aure tsakanin ah, mumini mu- tsakanin mumini da wasu wakai ta janibi biyu ta janibin maza da jan- ta janibin mata wata ainihin ah, maza ba za su auri mata mashirkai ba mata mumine kuma su ma ba su auri maza mashirkai domin waɗannan duka suna kira ya su mushrikai suna kira ya zuwa ga wuta ne Allah ta'ala kuma ya san abin da zai kai ku ga tsira da ya kai mu za su abin da zai kai ku ga halaka saboda haka shi yana yana kiran ku zuwa ga aljanna ne da gafara da izinin sa abin da in kun yi Allah zai zai yafe ku zunuban ku ya zama sanadiyar tsiran ku gobe kiyama wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kuma yana bayyana ayoyinsa ga mutane domin su wa'azu wato ya- umur ayoyi ma'ana nan umurnuka da hannunnuka yi bari don mutum ya wa'azu ya zama ya ya san abin da shi ne daidai don mutane su in su da suka girma bisa cikin al'adansu al'ada take cewa me yi daidai al'ada take cewa me ba daidai abin da aka girma a kai har ai- ainihin saboda haka ne waɗansu miyagun abubuwa suna yin su amma su suna ganin abubuwan abubuwan kirki kamar jaruntakar da suke nuna wajen bizin yayansu mata da kuma wani jaruntaka ne to da waɗansu miyagun abubuwa amma yanzu sai aka ana nuna mutane wa- wannan shi ne daidai wannan shi ne ba daidai kaga ta nan aka san meye daidai meye ma yi ba daidai da tunaninka kai kana iya ganin naka kai a ganinka baka ga laifi a wannan ba kowa ya addininsa ya aure kawai ba aure ba ne to haka kake tunani to allah ya san aƙiban al'amari ya san abin da zai kai ga an ce gobe kiyama saboda haka sai ya ce ga yadda ba irin wannan hukunci akwai shi a attaura sai dai da yake su yahudu sun sun kabilantar da addininsu sai suka mai shi cewa bai isra'ili ne ba a yarda ya auri wata ba in ba ba isra'iliya ba. wato kabila ne su sun mai shi shi kabila ne alhali abin addini ne. ba miyar ɗin shi ne imani Ab- ab- ma'auni shi ne imani ba jini ba amma su sun jinantar da addinin nasu sun ce ƙabilansu ne bai halatta su a waɗansu ƙabilu saboda haka kaga kaga su sun ƙabilantar da abin shi addini ne ya koma ƙabila a wurin amma allah allah bai taɓa saukar da ƙabilanci mutane duk cikin su ƴaƴan adamu adamu kuma allah ya yi shi da ƙasa ne to saboda haka duk mutane ƙabila ɗaya ne inda aka bambanta a imani nan kaga ainihin an kalman mu'min mushrik mu'mina mushrik iman da shirk wato da wata ibara shirk ina da kufur duk ɗaya ne illa iyaka as- eh, as- asalin kalmo asalin kalma ne Eh, shirk yana nufin gwami kufur yana nufin rufewa ma'anan kufur rufe gaskiya ma'anan shirk kuma gwami wato ma'ana bautan Allah tare da wani baki duk duk duk abu guda ne da shirk da kufur akwai bambanci duk abu ɗaya ne shi ne to kaga kaga nan an ce maka ma'aunin ba shine jini ba ba shine kabila ba ba shine mu laraba ne wancan ba laraba ba ne ko mu ƙuraysha ne wancan ba ƙuraysha ba ne ba laraba da ajamawa ba ba ƙuray- ƙuraysha da ba ƙuraysha ba a'a mu'minai da waɗanda suke ba mu'minai ba mu'minai da mushrikai halas dangane da wannan a batun aure din akwai akwai wani wuri daban da aka ce ya yi an yi sassauci a kan wannan hukuncin da sana za mu ji wannan a- a- a ma'ida ko shi ma akwai doguwar magana amma zan bashi sai mun je ma'ida kan cewa ah, su mushrikai ko kafirai an rarraba su gida-gida akwai wanda aka ce musu ahalar kitab su ma kafirai ne saboda rashin imaninsu da wannan manzo amma suna da suna su- su- suna cewa suna bin addinin annabi musa da addinin annabi isa kuma a- akalla lokacin saukan wannan alkur'ani suna iltizami da waɗansu ƙa'idodi na attaura da linjila kuma attaura da linjilan duk da yake an jirkita amma jirkituwan bai kai na yau ba saboda haka akwai waɗansu ƙa'idodi a- a a ciki wanda suka rike al misali sun san ƙa'idan misali wankan janaba wankan haila wankan nifasi rashin rashin zai kema iyali lokacin haila duk akwai shi a littattafansu da kuma sun san waɗansu ƙa'idodi na aure wanda yake cikin littafinsu ko da ko sun maishe shi kabila kamar da mace amma dai akwai waɗanda saboda haka sai aka ba su matsayi daban aka ce masu ahalin kitabi to aka ce ainihin daga baya an sassauci da uhilla lakum mut- eh, al-yawma uhilla lakum at-tayyiba yana na wa ta'amul ladina utul kitaba min qaw- kuma haka ma kama aka je wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna وموسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن yana nan tafe an ce ainihin shi- wannan ta sassauta ainihin walatun kiwar mushrikat ta ta ta ta ta toge da wan- wa- cikinsu waɗanda aka ce masu ahlul kitab tunda su ahlul kitab akan bambanta su da mushrikai mushrikan laraba masu bautan gumaka amma su ahlul kitab sai a ce masu ahlul kitab amma akwai kalma guda ɗaya da yake tara su duk- duk cikinsu sunansu kawafir matansu sunansu kofa sun haɗu a kowa amma sun bambanta tsakanin mushiriki a kufur ɗinsa da bai- bai- da bikitabe a kufur ɗinsa to wannan insha Allah muka zo ne wato a a takaice wannan wannan hukuncin na nan kenan akan cewa ah, maza maza muminai ba za su yi auri mushrikai mata ba mata ah, muminai ba za su auri maza mushrikai ba wannan yana nan. to sassaucin da aka samu ko da ke shi ma akwai magana a ce za mu bari sai mun je ba shine to su ahlul kitabi su an sassauta an ce maza mumine na yawon su amma banda mata mumine to ko shi mana a cikin ummi da ya ce wannan aya mansuha ce da suratul a- ayan ma'ida da ta zo da alayhim uhilla lakum at-tayyibat har ta ce wal musarat wal musarat ma'ana dore akan uhilla kamar uhilla lakum at-tayyibat innan sai aka ce wal musarat ma'ana uhilla lakum wal musarat من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتم اجوركم اذا اتيتموهن اجورهن to sai ba za ka sai ce wannan ta shafa wannan ta ta- ta- ta faɗin Allah ta'ala wala tunkihul mushrika ta yi ta yi umin amma ba shafewa ta yi ba ma ta yi mishi tarnaki ta yi mishi kaidi domin ah, mushrikat duk duk mushrikat ma- su ne ahlul kitabi tambaya duk mushrikat ahlul kitabi ne to ka gani da ta- duk mushrikat ahlul kitabi ne eh amma wannan ko ahlul kitabi ba'adin su ne ba'adin su ne so to idan mutum mushriki ne amma ba ba kitabe ba ba yana na abin shirkinsa ba ka gani har abada ba wani ta janibi biyu maza ko mata ba a yarda ainihin namiji a wuri a wuri mushrika ba wa- sai dai an yi mashi tarniki da ahalin kitab ahalin kitab an toge da su ke sai ce amma kuma wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wannan yana nan a halinsa shi bai bai canza ba ko da aka ce wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna ba a ce wal muhsinina ba ba a ce kuma maza ma uh, na ahlul kitabi su ma sun halatta su aure mata mu'mini ba saboda haka wala tunkihul mushrikina yana nan a halinsa wannan yana karanta muku daga ummi ne sai tafsirin ummi ya ce ainihin ita wala tunkihul mushrikati mansuhi ne amma wala tunkihul mushrikina nana saboda haka ya ce don haka don haka ya baya halatta ga musulmi ya aurar wa mushriki ma'ana ya aurar mushriki ba mushriki a wurin ɗiyarsa masa kuma amma ya halatta shi mu'mini ya auri mushirka na yahudu da nasara nan ya ce musu mushirka yahudu da nasara to kuma ce numani a cikin littafinsa ya ce duk cikan biyun nan yahudu da nasara ke wala tankihu wala tankihu karku aurar ma ma'anan karku aurar da akwai akwai karku aura da kuma karku aura duk da yake duk kalman yayi kama amma mu ba mu iya gane muka ce karka aura ma'ana karka auro muka ce karka aurar ma'ana karka ba da aure an fahimta amma duk nan ya zo wala tanki wala tanki amma ma'anan su ɗaya ɗaya na nufin karku aura ɗaya na nufin karku aurar an fahimta ma'ana kar ku aurar wa kar ku aurar ma ainihin mushrikai maza ƴaƴan ku abin wanda ta kan ku mata to amma maganar sanannu da wannan ayan da da na cikin ma'ida da na cikin mumtahana ainihin magana yana nan tabi to shi ma a cikin majmu'ul bayan ruwaya daga abu jawur daga abi ja'far ya ce ayin alaihi salam ya har yanzu in naga in naga majmu'ul bayan akan abu ja'far aka sa alaihi salam sai in naga wani wani masdarin kuma ya sake kawo irin wannan ruwaya in ba ka sai sai in shiga shakku wanda abu ja'far ɗin ko dai kada ya zama ibn jarir to shi kenan da ya ce wannan mansuhi ne da wala tunkihul mushrikati hatta yu'min da faɗin Allah wala tumsiku bi isamil kawata a cikin suratul mata to kaga idan ma aka ce wannan wal musanatu min alladhina utul kitaba dinnan to ya zama shi ma mansuhi don wala tun suku bi isamil kawatir su kitabawa da ba kitabawa ba na nau'in mushrikai duk sun shiga a cikin kawatir ko ba lura ba idan aka ce kawatir shine jam'in kafirat ko kawatir ko kafirat duk daya mata kafirai ke idan aka ce mata kafirai to daga cikinsu sai aka ce akwai ahalin kitabi kaga an raba kawatar din zuwa dukiyar ko da kawatar ahlul kitab da kawatar gairu ahlul kitab to wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum ya fidda ahlul kitab daga cikin kawatar to sannan kuma wala tunsiku bi ismil kawafir kuma in ki yazo daga karshe kaga kuma yanzu ya wannan kuma ya ce haka ruwaye ne kuma a hukunci kam lalle akwai magana doguwa dangane da al'amarin tana iya yiwuwa ko da ke na fi son bar wannan sai mun je wani motsa rai a cikin ma'aikata da kuma cikin walatun su ko bai sanar kawatar a cikin mutane don a wannan ma ya fi bayani to amma tun da an kawo maganar nan na mushrikai za mu iya cewa farkon saukan aya lokacin da lokacin kamar yadda ce lokacin da musulunci wannan manzo ya shigo aka yi imani da shi akwai wasu ba'arin mutane da suka yi imani ma abokanan aurensu ba su imani kuma an zauna haka nan a maka to har ma aka yi hijira to sai da wannan aya ta sauka ya nuna cewa to ba wani saboda haka wannan wannan hukunci yana nan ila yau mai ba sake idan mutum ya musulunta idan mutum biyu suna suna mushrikai sai suka musulunta miji da mata to shi kenan za su yi bakaya a wurinsu auren da suka yi na adacin yana ba sai an sake ɗaura shi ba sai kuma an ce to ai dacin kun yi auren maguzanci ne yanzu a zo a yi auren musulunci auren da suka yi na maguzancin yana kuma sai dai idan a musulunci ba a wuri a tsakaninsu kamar misali a ce muharram masa ce masala kamar a ce ya auri yar dan uwansa ko yar yar uwarsa ko ma ya auri uwarsa ko yarsa in suna a magudancin su to shi ne kawai za a ce to ba a wuri hatta ko shi ma abinda suka haifa a da za a karbe su a matsayin ɗa inda mutum a da can ya auri yar uwarsa ko muharramansa dai a takaice wadda ta haramta ya aura to amma sai ya musulunta to ƴaƴan da aka haifa a da za a ɗauke su a matsayin har za su yi ba amma aure dole a raba tunda addini da yanzu ko kuma ya gwama tsakanin waɗanda ba a gwama su kamar ƴan uwa biyu ya da kanwa a aure ɗaya to shi sai a ba shi zaɓi ya riƙe ɗaya ɗaya ta tashi da kuma tafiya ba za a ci mashi wanne ya fara aura ba duk wanda ya ce ya ɗauki wannan to ɗayan ta haram kazalik idan kuma yana da fiye da hudu kamar shi abba maguje ne jarumi matansa talatin to sai a ce ya ɗibi hudu shi kenan sauran sun ba in ta automatikiyan sun tashi a matansa amma wanda ya haifar wanda ya nada tun da 'ya'yan kuma za su iya yin gado wannan mahallin sa na fiƙihu insha Allah za a sha bayani za a ga cewa ma hatta ma in an zo babin gado ma wannan iya gado gado bangare in in auren da aka yi a maguzanci to tun da aka ce haka nan auren da aka yi a maguzanci aure ne a musulunci ba sai an sake shi ba in ba musuluncin ya hana shi amma auren muharram ko aure burbushin hudu ko auren gwami tsakanin yan uwa mata biyu in ba wannan bai to tambaya za ta to ko da lokacin da aka kulla auren an kulla da da bautan gunki ne sai mu ce eh ko haka ne ko da an ba da sadaki da alade ne ko da da alade diya aka kulla shi dai da can ya wuce yanzu su zan su ma'aurata ba sai an sake daura wani an fahimta to amma idan ɗaya musulunta ɗaya bai musulunta ba a wani aure ya rushe da zarar namiji ya musulunta to matarsa za ta yi idda kam iddan wafati za ta yi mishi iddan kamar ya mutu ya kamar inji saboda haka idan tana idda din nan idan idan ta musulunta to za su iya ci gaba da aure ba ta asaka da an bukatar kawar aure amma in iddan ya kare iddan ta ya kare to shi kenan sai sai dai a sake ɗaura aure in ta musulunta a kuma idan mace ta musulunta ba aure tsakaninta da mijinta mushrik auren ya mutu ta ba yanzu automatikiya tana musulunta shi kenan ta sashi a matarsa idan tana cikin idda don za ta yi idda in tana cikin idda in yi musulunta a iddanta ana iya ci gaba in bai musulunta ba idda ya kare shi ke Allah wani lokacin yake faɗin cewa akwai wani babban malami a ƙasar nan wata ta kawo man ƙaran cewa ainihin hata ban takarda da ya rubuta ta musulunta ne mijinta ya ce sai tunda ta kan ne sai ta biya shi kuɗi sai kuma sai ya rubuta wai zuwa ga alƙalin wancan garin cewa wai kuli sai ai ake bukin hudi tsakanin mumini da mumina ake kuɗi shi wannan ba auren ne kawai wai sai kuma suka kallafa mata ta biya ta biya shi ba aure ne za a kira shi ne a ga maka matarsa matarka ta musulunta ka ji ko to ba aure a tsakanin kusan inda kano da shi ke nuna shi ya kare sai ya tashi sai ne amma za a ga mashi in ka musulunta kafin ta gama idda za ku iya ci gaba da aure in ko ta kara idda shi ke in ka ga in ce to zai musulunta ka ga shi ke ba aure ne kawai to wannan farkon saukan ayin da abin da ya faru kenan lokacin da lokacin da suna irko da da isma din kawafir da aya ta sauka sai zama babu samson to wala ka wanda ya bar matarsa a makka tana mushrika shi ke ya san ba shi ba inda ba ta musu ba yanzu babu haka nan kuma ba dama ba su hijira da mushrikai ba ko da ke an ce ba sun zo suka koma su ko sun wa hijira tare da mazansu suna mashirkai matan na mashirkai amma daga baya suka koma din su suka ce ba su shiga sabon addini wannan wannan wannan ya zama hukunci har abada ainihin babu auratayya tsakanin mu'minai da mashirkai kar mutum ya ce mini a garin su ya ake ko al'adar su ya ake wannan shari'a ne ya Allah ya ce ni ko kuma a ganinsa mai ya kamata to wannan ganin allah ne alas an gaba to in mun zo wal musanatu min alladhina utul kitaba ma yi wasu wani bayanin na daba tunda ya kamar da ce muku akwai akwai kaidi da kuma wala tun su ko bai isa mai kawafir ko da kina son tsakanin karatu dukan namun nan da nisa ba mu san wani shekara za mu ɗauka kafin mu je wal musanatu da kuma wala tun su ko bai isa mai kawafir wannan a cikin suratul ma'ida wannan a cikin suratul mumtahan da kun ga tsakani da nisa so amma sauran hukumce hukumce suna can insha Allah to wannan ke Allah yana bayyana ayoyi a hankali a hankali ana barin abubuwan da na maguzanci ana komawa na addini amma mu yanzu addini ya riga kamar babu tadriji ba mataki mataki a wurin ya riga ya kamar wa yas'alunaka anil mahid kuma za su tambaye ka dangane da mai haira wato al'amfiya hukuncin ta kenan mahid ita ce mai haira ma'ana mata masu haira za su tambaye ka dangane da alamansu ma'ana za su tambaye annabi sallallahu alaihi wa yana halatta a rungume su a lokacin da suke haila ma'ana su matan da suke haila muna iya runguman su matan mu masu haila kenan qul huwa adha ka ce da su ciwo ne shi shi haila kenan ba a tazirin nisa a fil mahid ku nisanci mata a yayin da suke haila wala ta karbo hunna hatta ya kawai kar ku kusance su har sai sun yi tsarki har sai sun yi tsarki ma'anan tsarki a nan hailan ya kare jini ya yanki ko da yake akwai kira'an yadda kurun hatta yadda kurun in an ce yadda kurun har sai sun yi wanka kenan ya ma wuce masu amma ya hurna su tsarkaka ma'ana daga daga jini jini ya tsaya ya hurna kuma su asima wanga bayan yankewar jini fa idza tatahharna to fa idza tatahharna ma ya ya ya fito da shi tatahharna anan lalle yana da kuma kai ba kawai yanki mujarradin yankewan jini ba har da masu yi wanka fa to hunna min haythu amarakum ko zai ke musu ta inda Allah ya umarci ku kun san a baya can an ce wala tu bashi ruhunna wa antum akifuna fil masajid ko yawa to kamar ma'ana kenan banda wuraren da aka ce kar a kar a yi inda ya halatta sai ku ji ma'ana ta ko ko ko zai ke musu ta inda aka umarce ku yadda shiga ta yadda mata kama daga ciki banda suna itikafi banda suna azumi banda kaza banda kaza akwai lokacin da ba a yi har ma akwai adabu ma wanda suna ta koyar na waɗansu lokuta da ake kiyaye shi ko da ke bai zo a babin haram ba amma wannan da wala ta bashi kunna wa antum ake gona bil masajid wannan yana nan daram da kuma ko suna azumin ramadan yana nan daram da sauransu da sauransu inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ta'ala yana yana son masu tuba wanda ba su zarcewa akan zunubi in an ce a barka za su bai laifi su bai wa yuhibbu al-mutatahhirin yana son masu tsarkaka masu tsabta don wannan kuma kaga yana nuna cewa shi a shi a zadin nan inan ya ce ai darar cuta saboda ko ana ana ana kyaman kusanta a lokacin wannan ciwo saboda nan ma ka yi fasara shi ce mai ya tsaro na ƙarin mahid mahid ne ya ce masdarin habatin wannan ainihin mai nan mishir yana cewa ainihin wa yas'alunaka din nan kalman wodin nan adafin wa yas'alunaka yace ainihin ga wa yas'alunaka yas'alunaka akwai kuma wa yas'alunaka a cikin karatun mu za ku ga yas'alunaka za kuma ku ga wa yas'alunaka to yana cewa wanda suka zo a jere wa yas'alunaka wa yas'alunaka ya su wannan adabi ne an dora an dora wannan akan wannan kaman yas'alunaka anil khamr wal maisir farkon magana ne sai aka ce wa yas'alunaka anil yatama to kaga an dan bara shi akai kaga sun tambayan ajire kenan sannan kuma wa yas'alunaka anil mahi amma baya akwai yas'alunaka babu babu to sai ce ainihin wannan ajire da suka zo ba tare da fasil wanda suka zo babu ko sun nuna daban da musulman kansu ne wanda suka zo da hukuma sun zo a lokaci ɗaya ne wanda suka zo ba hukuma a lokaci daban daban to a jere ke na aka kamar wa'annan guda uku a jere suka zo tun daga ya tsaro na ka'anin kamar wal maisir shi ne farko sai kuma ya tsaro na ka'anin ya tama kaga ya bi shi sannan kuma ya tsaro na ka'anin ma'id shi ma ya bi shi kaga wa'annan sun zo a jere saboda ka a lokaci guda suka tambaye shi kenan don haka ya zo da warin adam to ya ce kuma arwala yau mahid din nan masdarin hadatin wato mahid ita ce mai haila amma ma'ana mata masu haila to nan kuma ya fassara shi azan ya ce mustaqdir yu'zi azan yana cuta ma'ana yana cutar da wanda ya kusa wanda wanda ya kusanci mace a lokacin saboda haka abin da ake guje mai amma in ma an ce mishi ciwo ba laifi saboda ainihin haila asalin shi ciwo wato ita mace mai haila ainihin tana da ƙwayaye ne wayansu adadin ƙwayaye wanda take da su a mahallan da ke sakin kwai din a hagu da dama tana sakin ɗaya duk wata kuma tana da wani adadi ƙididdigaggu waɗanda su in sun ƙwayan sun ƙare shi kenan za ta da yin hayo to duk wata za ta suke kwai ƙwara ɗaya ko da ke wani lokaci biyu sukan zo amma dai a bisa matsakaicin hali da ɗaya take suke kwa so kwanya biyu daga mahallinsa sai ya zo da ya zo sai ya sami gado sai wani gado da yake a daidai mahaifa idan wannan kwai ya sami dan matsatsakun namiji ya shige shi to sai zauna a kan gadon na mahaifa ɗin sai girmama ya zama ɗa in bai samu ba sai kwan ya zauna a wannan gadon sai ya cinye gadon sai ya zama kamar gyambo sai ya rika zubar da jini in ya da gwargwaza gadon ya gama ficewa jinin ya ƙara shi ne haira da wannan duk wata wannan gadon zai shimfiɗu yana jiran yaro idan kai ya zo in ya zo da yaro a cikinsa sai ya zauna ya girma lafiya shi ne wanda in ɗan ya fito shi wannan abin ya fito kuma ana ce mashi placenta mai suke ce mashi da hausa ko wani gado ne ne ya sukan jira shi fito sukan ce wasu da hausa na ce mashi wa uwa ta bi a ce ai bata biya wanda ne an ce wai a china suna ci sai ɗan gata ke ce in mace ta haihu sai babanta za ta rasu ya dafa abin shi ya ci ci Allah ya sauke shi wannan gadon in bai sa in ba jariri ne ya kwanta ba to shi ne yake da gwargwaje sai ya zo da ciki don haka ne ma ba akan yi haila da ciki ba ko da yake yana iwa a wani lokaci amma galiba ba a yi shi ne ma hikiman ainihin sarasa ta kuro domin ana ganin aka yi ƙura uku ya nuna ba ciki ya nuna ba ciki don dama hikiman cewa a yi idda shi ne a tabbatar ba ciki to don haka aka ce ho azan na'am ho azan aka ciwo ne kuma lokacin to na'am kuma basara nan da ya bana cewa abu ne wanda yake yana mutum ba zai so cakuɗa da jini ba saboda haka ana kyaman shi ya zama abin yadda mutum zai cutu da shi saboda haka an koyar da cewa ainihin a nisanci kusanci lokacin haila da kuma wannan kuma ya nuna ba ainihin an ladabtar da mutane ne akan an shawarce su ba an hana su saboda haka haramun har ma in mutum ya duba fikihu zai ga akwai hukunci in mutum ya zai kema iyalinsa a lokacin haila akwai akwai abin da zai biya ana cewa dinari guda in farkon haila ne rabin dinari in tsakiyarsa ne rubu'i in karshensa kuma ana raba nan kwanukan haila din ne da adad wa'annan kwanukan haila din maganin haila yana nan a mahallinsa sai ba shi muke ba wannan ne akan magana akan rashin ba haramun ne kusanci a lokacin harafi haramun saboda ka fata zirin nisa a filma ku nisanci mata a lokacin haila ma'ana jima'i a lokacin da suke haila ba an ce idan tana haila sai a tafi a bata ba wasu al'adu har ma a najeriya na wannan karanta wata jarida ne wani ɗan jarida yana intabi da wani basarakin gargajiya na kasan yarbawa to shi shi ɗan jaridan sai ga abin mamaki an zo aka yi kuskus a kunnen basarakin maza sai ga an kukkula windoji da sauri an kukkula windoji ƙararram ƙararram sai gudu sai zuwa can sannan sai aka bugu to shi ga ɗan ji tsoro shi ɗan jaridan sai sai sarki ya ce shi karka damu bisa al'adar idan matan mutum sun tana haila baya gani ɗaya daga cikin matan su za ta wuce shi ne aka zo aka ga wacce za ta wuce shi ne maza maza aka kuka ko in ta wuce don kada ya ganta zai ce su al'adun su ba miji baya ganin mata su to ba shine itizalin ba ba shine itizalin da aka ce ai ba za su kasance tare har su kwanta gado ɗaya amma ba jima'i shine kawai aka shine amma ba a ce ainihin aurace mata ba ma zai ganta wancan su na jin su al'adarsu ne ba wai su ba sun ce sun karanta ba a ta zurin nisa a ba ba ruwansu su al'adarsu ne kawai san mijin ba zai ganta ba samson ko tana wucewa tana wucewa ba zai hango ta in ya hango ta kira sai wani abu ya faru kira su ce wata musiba za ta same shi nan ya ce fajtani bu mu jama'a ta hunna fi waqtil hayd shine ma'anan ba ta zuwa nisa ko nisanci tarawa da su a lokacin hayd wala taqrabu hunna hatta yahur kar kusance su ma'ana da da jima'i la gayr ba ana nufin kar a kare ya shiga ɗakin ko kawai daga shine ma'ana kar mutum ya ɗauki kalmar fasarar luga ya bashi ma'anansa kenan la gayr har sai sun tsarki mace muka ce kuma tsarkin nan me yana nufin yankewan jini ko ko har da wanka ya ce wanda ya karanta ya tsohurna wanda ya karanta ya ce yutsa yadda ya tashdidi to ma'anansa ya tatsaharna ma'ana ya tasilna wanda ya shaddada ya ce yadda hurna har sai sun yi wanka ke wanda kuma ce yadda hurna jini ya yanke ke amma kamar yadda kicin wa'insu abubuwan da muke karanta a hukunci a cikin tafsiri gaskiya magana bayani cikakke yana fikihu kuma ba kan mutum ya wadata da abin da ya ji a tafsiri yana bukatan ya sami risala amaliya na mujtahidi ya je ya tankwashe kafa a karanta mashi a biya dalla dalla ana mashi bayani bayan ɗauka ya ce haka ya ce ya gane kila ya yi bai gane ya je ya tankwashe kafa gaban malami a karanta a fassara mashi a yi mashi bayani ko kuma in ba zai yi ya karanta ba akalla ya tambaya a yi masa cikakken bayani risala amaliya na mujtahidi muwali mai bin sahibul asarwar zaman yawa ba ba ame ba wanda ya ɗibi addininsa a can da can ya harhaɗa wani abin bai samu ba wanda ya ɗauki nisfi din a wani wuri bai samu ɗaya nisfi ɗin ba ya cika da ra'ayi ya ce ai a wajen malam lahami ya ce kaza malam ɗan yunusa kuma kaza ya ce malam sa'anunu kuma kaza ba nan ake ɗauko addini ba an fahimta mai annabi ya ce mai wanda ya bar magado suka ce ya ce akwai bayani mai tsawo dangane da wani to nan yana cewa ainihin a cikin kafi wanda na ce na ga muku wannan ne shimfiɗa kan cewa karka ji ka ɗauka wannan abin da muke faɗa ya wadata don akwai hukumce hukumcen da ba za mu faɗa ba a nan amma yana nan a cikin risala amaliya a cikin kafi ya ce an tambayi imam sadiq ma li sahibul mar'atis ha'id min ha an tambayi imam sadiq alaihi salam me ke ga wanda ke da matarsa take haila fa qala kullu shay'in ma adar qubul bi aini yace komai banda kafan kafan gaba wa fi riwayatin fa'ati ya haifu sha a mataka mawuzi uddam yana iya zai ke mata yadda ya so amma ya kiyaye wurin da jini ke kuma ruwayoyi a wannan ma'anan suna da yawan gaske suna da yawan gaske ba mu bukatar mu karanto su suna da yawan gaske ruwayoyi daban-daban daban-daban akan amma dai ku za maganan kenan to a harwala a cikin ruwayoyi har da cewa to idan yan jini ya yanke in ba ta yi wanka ba ana iya zai ke mata aka ce a ko da yake bai zama haramun ba shi ba wani lokaci sai dai zama makaru sai ta yi wanka idan akwai jini ne bai ɗauke ba yake haramu in ya ɗauke kafin wanka zai zama makaru in kuma ta yi wanka ba komi ba an fahimta shi ne kawai to sai da yake an yi magana kan aza da abin da ya shafi abin da aka gan shi kamar azanta ne ana kiyaye shi sai aka ayar ta karkare da cewa inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu kuma tsarkaka nan ya ce kuma fa'iza ta har mai ma'ana iktisalna yawa ka ganin in suka yi wanka in suka yi wanka ke to fato hunna min haythu amarakumullah ku zai ke musu ta inda Allah ya umarce ku an ce ma'anansa fatlubul walada min haythu amarakumullah ku zai bi da ta inda Allah ya umarce ku haka yake daga Imam Sadiq kamar yadda yana nan kuma har wala yau an nufi da shi bi haif amarakum Allahu al-ma'ati alladhi amarakum bihi wa halalahu lakum ma'ana ku zai kima abin da Allah ya halatta muku wa inna ma ustafida qarabul wadad min lafz min da inda aka ambaci aka fahimci cewa ainihin ana nufin bi dan dani sai a kalmar min in ba ka ba yana cewa yana cewa fatuhunna haif amarakum sai ce min saboda haka sai aka fahimci abin nufi ta wurin da ake haihuwa don biɗanɗa a cikin kafi daga imam sadiq dangane da matar da jinin ta ya yanke a- a ƙarshen kwanuka idan ok wannan yana jirgin mun karanta shi da shi kuma daga mun karanta yake yana yana- sai dai ƙara abin da ke nufi kenan ainihin ya ya tambaya ne dangane da cewa to idan ba ta yi wanka ba fa sai ce eh in ba in a kamar a rashin ruwa akalla ta wanke mahallin fitan jini din amma dai an fi son ce a wan- a wani ruwa ya ce wal gusulu a habbu ya fi ya fi kyau zama da ke kyau mafi kyau da ya zama ta yi wanka cikai inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son kuma masu tsarkaka Ah, yana nufin yin tsarkaka da ruwa don a cikin ilal da kuma cikin ayaci ilal shara'i kenan da kuma cikin tafsirin ayaci duk daga imam sadiq alaihi salam ya ce ainihin sun kasance da suna istinja'i da duwatsu u- uku ne to sai zama wani ya ci abin da ya kira bu- busur na karan daga busur tana an ce ainihin dabino ne eh, kafin ya nuna yana ɗanye-ɗanyensa idan ya dan fara bai nu- bai nuna ba amma ya fara dan canza launi tun yana danye bai kun sa akwai danye nunanne masu tuba abubuwa uku wanda in an ba tarsashin abin da ke samai da kasa ya- ya ya wadatar da su za su za su tsira ya kawo ɗaya kawai wanda ya shafi wannan babu ya ce inna la yuhibbu tawabi na wa yuhibbu hadisin na da tsawo da dutsinsa yana cikin kafi in mutum yana bukatar ya duba kafi juz'i na biyu shafi 332 zai gajera wa'annan hadisai a kan son masu tuba to har wala dai a wannan a cikin kafi din ne daga mai waya abi ubaida yana cewa na ji abu ja'far alaihi salam yana cewa inna allah ta'ala ashadda farahan bi tawbati abdihi min rajulin adalla rahilatahu wa mazadahu fi laylatin ظلماء فوجدها فوالله فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براته حين وجدها yace Allah ya fi ya fi tsananin farin ciki wato farin cikin Allah ya fi ga, ga, ga, ga tuba mai tuba fiye da bawa idan dabbarsa ta guje ta ɓace da guzurinsa a cikin duhun dare sai kuma ya zo ya zame ta ya ka gani mutum ne yana cikin tafiya ya da zango ya sauka sai dabban da yake tafiya sai ta gudu da ruwansa da abincinsa ya zauna yana tunanin yanzu kuma shi kenan yanzu ya mutu ya gama can sai gashi ta dawo ya ka gani ai kaga zai murna ko kamar ainihin ta tuba kenan ta gudu ta dawo ce to Allah ya fi murna da bawa in ya dawo fiye da fiye da wannan mutumin da ainihin dabbar ta gudu da guzurinsa ta dawo masa wannan a cikin Al- Allah ta'ala yana son masu tuba an fahimta wato ba a ce kai zunubi musamman don kai tuba ka sami daraja in ba kai zunubi ba ka fi daraja an fahimta amma in kai zunubi ka tuba to kuma ka sami babban daraja akwai wani kisa ban san akwai a wani mahalli na gaya muku wannan ba a wanda aka ce an an taɓa rashin ruwa fari annabi musa ya fitar da jama'a ana roƙon ruwa sai aka yi masa wahayi cewa akwai wani mutum yana saƙon allah shekara arba'in da wani nau'in saƙo kuma ya sani sa saboda shi ne allah ya hana ruwa saboda aka yi tashi ya fita sai a yi ruwa sai annabi musa ya ce ya jama'a an man wahayi an gama a cikin kuna akwai wani mutum shekara arba'in yana saba ma allah kuma ya san kanshi saboda aka yi tashi ya fita duk mu sami ruwa sai shi mutumin da ke saban ya kuma gane shi sai sun koyar da kai shuru ya ce ya rabu shekara arba'in ina sawa kuma ka rufa mun asiri ya rabu yau na so ba karka tona mun asiri shi annabi musa ya tashi mana ya fita ko a yi mana ruwa sai ga hadari sai ruwa aka tsuga ruwa sai annabi musa ce ya rabu ka ce wani mai zunubi ya tashi a yi mana ruwa ban fa wanda ya tashi gashi an yi ruwa kuma sai ya ce ai saboda shi ne ruwa saboda ya tuba ni kuma ina son masu tuba albarkacinsa ne mako ya ce ya rufe abin ma yanzu albarkacin wanda ya zo nubin nan shi ne ce ya ce a ya tuba ne to sai ce ya rabbe a gaya man wane ne wannan bawa na kuma ya ce ai tun da na nufa mashi asiri shekara arba'in yanzu ba zan tona masa sai ba sai ba faɗa ba kaga albarkacin tubansa saboda Allah ya san rasa masu tuba da ban mamaki shi shi zunubinsa ya hana ruwa tubansa ya kawo ruwa to shi kenan wato ainihin ma'ana in kai laifi me ya kamata ka yi yawwa ka tuba wannan kuma dangane da istinja'i din nan mai ce ainihin shi ma a cikin kafi dai mutane sun kasance suna yin istinja'i ne da in hankura ina ce mishi wannan kamar ko karmami zai ki ba karmami su yi wani abubuwa da irin wannan na dabino kaba kamar kaba da dabino da kuma duwatsu da sauransu da shi suke to sai aka wannan alwala ma'ana amfani da ruwa ya haɗu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya umarce su da cewa su amfani da ruwa domin Allah Allah yana cewa inna inna la yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin a cikin hisab daga amirul mu'minin alaihi salam yana cewa tubu ila Allah azza wa jalla tubu ila Allah azza wa jalla wadkhulu fi mahabbati ku tuba zuwa ga Allah azza wa jalla ku shiga cikin tubansa فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله yana son ma inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin ya Allah yana son masu ba su tuba da masu tsarki wal mu'minu at-tawwab shi mu'mini mai yau mai tuba ne mai yawan tuba ne wato sifa ce ta mu'mini ta tuba wannan a cikin hisal a misbahu shari'a kuma daga imam sadiq alayhi salam gaba ɗin misbah shari'a littafi ne duk zantukan imam jafar sadiq ya ce خلق الله القلب طاهرا صافيا وجعل غذاءه الذكر والفكر والهيبة والتعليم Allah ya halicci zuciya tsatsarka kyas ba tangaran yake zuciya ba komai tare da shi lokacin da aka dasa zuciya ne yas yake yake amma abincin zuciya shi ne zikiri da tunani da haiba da girmamawa fa'iza shi bal kalbu a safi faga zai taho bir gablati wal kadari sakala da masu idan zuciya ta tsofe kuma aka ba shi ko da ke zuciyar namiji ne da zafi kal idan aka ciyar da shi gafala da kuma gurɓataccen ruwa sai ya tsatsa aka ba shi da shi gurɓataccen ruwa gurɓataccen ruwa shi ne aka ɗaiɗaibo tarkace da gafala da tarkace aka tattara aka zuzuba mashi in ku ya sami in ya sami tuba to sai da kuma fes hayar kakali wanda zuba bai ma il'ina ba aka kuma ana tsarkake shi zuciya kenan don kalbu da larabci namiji ana tsarkake shi da ruwan komawa da tuba da ina ba da tauba da ina ba duk ma'anarsu da duk ma'anar tauba komawa ma'anar taba ya dawo Allah ne kamar ya gudu ne wanda ya tuba kamar ya dawo wajen Allah ne alhali da ya gudu to ina ba ma haka li yauda ala hali halati ula dan ya koma halinsa na farko wa jawharatu al asaliya asafiya jawharin zuciya asal na asali fes ne asali wato a- zuciya an yi ta fes fes fes fes in ka ga ta yi kyau tana kalli aikin kirki ne kallala in kuma ka ga ta dushe mummuna aiki amma asalin zuciya ba fes ne haka kamar zuciyar jariri ke yanzu kaga idan mutum ya girma shi ne ke sassa ma zuciyar sauran su abubuwa kamar kalla- kallabar rana ala kulubin makar rex da ainihin abin da suke aikata shi ne ya tsatsa a zuciyarsu in kuma in zuciya ta ya tsatsa aka dunga ƙara mata sai ya zama bata bata kalli kuma sai ta ƙara ta bata ɗaukar komai ko an yi wa'azi ma ba zai ji saboda haka mutum ya rika kan ya rika kokari ya ta tuba kenan har ko ya samu ya- ya- ya ya- ya- ya fi ƙarfin zunubi har ya zama zuciya ya zama gas to sai karanta ya ce ƙala Allah ta'ala inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin to nasa'ukum harsun lakum in na shiga kila ba zan gama ba ko in karanta ne kawai in wuce ba dogon bayani ai dogon bayanin wata ko a bashi ma da mun muka karanta aya ta gaba zuwa zuwa saboda zai ka ci gaban wancan ne ba dogon bayani nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum annashitu matan ku tunda can an ce ainihin fatuhum fa- fatuhunna min haythu amarakumullah ko ba shine karshen magana ba kafin a ce inna la fa idza tatahharna fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah yawa in sun tsarkaka ku zai ke musu ta inda Allah ya umarce ku mun ambaci wannan mun fassara wannan da cewa yana nufin eh, akwai wuraren da aka hana ku to nan kuma sai ce matan ku gonan ku ne saboda haka ku zai ke ma gonan ku lokaci- yadda kuka so annan shi tumi yadda kuka so ma'ana eh, zai ke ma gonakin ku lokacin da umarnin ya fasa ai mata shi ita shine annan shi ita yadda kuka so ma'ana lokacin da kuka so amma akwai lokacin da aka hana ko akwai lokacin da kuka so a hususan an ce ban da wannan lokacin shine lokacin haila domin sai aka manta a mace- a ma- matar mutum da kamar gonansa wannan shi kuma tashbihi ne kamar yadda baya aka fa aka kamanta maza da mata aka ce eh, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun aka kamanta da ku da su tufafin juna ne Ma- amma amma nan tashbihin fuskar eh, eh, kamantawa din shine su ko kuma ce hu- fuskar kamancen shine kamar yadda mutum bai rabuwa da sutura haka nan baya rabuwa da matarsa haka ma kuma kamar yadda ma- mace ba ta ba ta za ta rabu da sutura ba kuma ba ta rabuwa da miji wato ma'ana muhalada din ku da juna kamar tufafi kamar muhalada din ku da da tufafi wannan kuma gona shi kuma wurin shuka ne shi kuma nan akan sh- an san nan akan je a shuka su masara da yake yanzu masara ake yayin ci da masara da da gero da dawa da sauran abokan kuka akan sa iri ne ai sai tsoro to shi ma nan mahallin su matan ku mahallin shukan ku ne nan kuke shuka yayan ku kamar abin da kuke sa masa ya zama kamar kun shuka iri ne sai kuma ya girma sai sai ya fito yaran ku kenan to kaga ainihin su ne wajen shuka ma'ana kamar nan ne kuke shuka yayan ku saboda haka ba a ce muku kar ku je shuka din ba saboda haka lokacin da duk- duk kuka so za ku iya zuwa amma ku kiyaye in ku kiyaye lokacin da aka hana ko ba lura ba to yanzu haka ne ba aka wa qaddimu da anfusukum ku gabatar da aikin kirki ko da ke ba ce aikin kirkin ba a za- a zahiri ko a gabatar da aikin kirki ga kawo kanku ma'ana ku yi aikin kirki don gobe din ku akwai masu fasara suka fasara shi da cewa ku abuci Allah a wajen saduwa shine kaddamarwa ga kanka tun da yake ainihin abu- kana fatan alkhairi akwai ma'azurai ma'azurai daban-daban wajen kad- wajen saduwa da iyali da kuma adab akwai adab din shi da yawan gasken gaske wanda yake lalle mahallin shi ba tafsiri bane akwai adab akwai wurare lokacin da aka aka aka- suke haramun kamar mahid a lokacin da suke makaruhai tsananin karhanci har ma zaka ji an ce hadda hadda wani imami da aka roto gan ce yace na ya rantse da Allah duk wanda ya san wannan ya zai kema iyalinsa a wa'annan lokutan da aka hana sai ta aka sami sai ya ga abin da baya so wajen al misali daren ɗaya ga wata da daren sha biyar ga wata da kwana uku ƙarshe na wata mahak dararen 28 da 29 da 30 na kowane wata amariya haka nan kuma daren laraba shi ma an hana hakan kuma daren husufi da wa'insu wani mahallin shi ma duk da wannan haddar rantsuwa wallahi duk wanda ya san wannan ya zai ke mai iyalin shi ba a lokacin da aka duk da yake makaruhi ne ba haram ba amma aka sami ɗa ya ga abin da ba ya so wajen to haka yana da kyau mutum ya kaddamarwa kuma akwai addu'o'i ma'asurai daban-daban wanda shi ma a mahallin sa ka duba za ka ga ainihin ana cewa akwai dai tasmiya lazim tasmiya ka ce bismillah akwai kuma addu'o'i ma'asurai ni ba zan karanto muku ba nan mahallin su a mahallin su tafsiri muke in ba ka ba tafsiri mu je su ko ba komai ina so in yi zuwa zuwa ne ta shi shi ne ma'anar kaddamu da an fusu imma ne ku kaddamar da aikin kirki don ku sami lada gobe kiyama ko kuma ku gabatar da ambatan Allah kafin saduwa wata kulla ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu ku san fa za ku gama da shi abin da ya ce muku a yi a yi abin da ya ce a bari a fa bari in ba aka in fa aka yi abin da ya ce a bari ba za fa a gamu da shi wa bashirul mu'minin kai ya kai wannan mazo kenan kai ma mu'minai albishir ka ce albishirin ku mu'minai duk wanda ya ji hukunce hukunce aka ce yi bai yi din ya barbare to masha Allah ba ka yaro kuma da amirul mu'minin yake yake ce ma yake ce ma ɗansa idan har ka tsaya da abin da Allah ya umarce ka bar abin da ya hana kar ka damu da ranar ko ka faɗa mu mutuwa ko da faɗo maka duk ɗaya zai zuwa rama to a kawai yan nan duk da dai kaji an ce a zamantakewa ne tsakanin mata da miji amma kaji an ƙa'idodi amma kuma yanan ƙa'idodin ma wasu ake da kai wanda ya halice ka da yayi saboda haka za ka yi musu to insha Allah wa abin za mu ɗan da yau da yake ko in karanto muku addu'a da yake tsaron lokaci ko mu tashi kawai dukan zo da littafin addu'a addu'a ne ko da daɗin gaske na imam zainul abidin addu'a na da tsawo an ce mutum yana son wa'in addu'o'i akwai su a cikin sahiba sajjadiya jami'a akwai kuma a cikin ikbalul amal da wa'ansu ba a da littattafan addu'o'i tun daga ranar sha uku ga ramadan har zuwa talatin akwai kowace rana akwai addu'a اللهم يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن أسألك بأسمائك الكبيرة العظيمة الربية المرضية الجليلة التامة المشكورة الكاملة المشهودة التي لا يسمى بها أحد غيرك يا الله يا ذا العظمة والجلال والإكرام والكبرياء والحرص والشرف والرحمة والقدرة والفضل العظيم الدائم يا الله يا سيدي يا معين يا حليم يا حكيم يا ظاهر يا باطن يا رقيب يا منيب يا قريب يا عديم يا فرد يا وتر يا واحد يا احد يا صمد يا باعث يا وارث يا رحمن يا رحيم يا الله اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او ذكرته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك يا الله يا رحمن يا احد يا صمد يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا احد يا صمد يا احد يا صمد يا احد يا صمد يا احد يا صمد يا احد يا صمد اسالك واتوصل باسمائك كلها ما علمت منها وما لم اعلم وبمحمد وآل محمد وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين صل على محمد وآل محمد كثيرة طيبة مباركة ونسألك اللهم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا خطيئة إلا محوتها ولا أثرة إلا أقلتها ولا عيلة إلا أغنيتها ولا فاقة إلا سددتها ولا غما إلا كشفته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا قريانا إلا كسوته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضاء إلا أذهبته ولا مكروها إلا صرفته ولا عدوا إلا كفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا على أفضل أعمالنا يا ولي المؤمنين اكفنا همنا وأعطنا أفضل أمنيتنا وكل ما ركبنا إليك فيه من خير الدنيا